اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما أغلق أعطي بها شرائك الكبير وعلى آله حتى بدره وإلى العظيم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما تكفي إلا بالله اللهم يا مولانا ولله العلي العظيم
Ishirin da takwas ga watan Abin Hajji ɗin wannan kai, ya sunan na boko, watan Julai ko? Yau, shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Karatunmu na rubul adab wannan shi ne halka ta tara. Ko? Malam ce, kuma a tara littalabi shabi na sha uku zuwa sha uku ko? Kan kasa sha uku, kuma a tara littalabi. sannan maulan fushewa radiyallahu anhu ya yi nuni littalabi ga nema liman balaga rushdahu ga wanda ya isa shiryarsa wa ana lahu awanul harabi wato lokacin gudu ya yanzu ka gare shi bi qaulihi radiyallahu anhu da fadin sa Allah ya kara masa yadda la ilaha illallah muhammadun rasulullah لا إله إلا الله محمد مولانا واطلب مربيا خبيرا ناصحا واطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل الإرفان إمام صالحا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا بلغه نفسك فلا تدبري مولانا وكن كميت دواما اصبري مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا آه. True. shehu radiyallahu anhu ya ce watlub murabbiyan ka nemi wato murabbi mai tarbiyya ke to ka neme shi wani iri kabiran wanda ke gwani nasihan wanda yake mai nasiha kamila irfanin mai cikakken sanin Allah imaman jagora salihan managari wannan shi ne wato sufar shehin da za ka nema sufa ta shehin da za ka nema kabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan zuba guda biyar ko shi ne ce wa min ma yajibu alayka ayyuha al-murid wa min ma yajibu alayka nazaran ayyuha al-murid ya daga abin da yake wajibi gare ka kai duba gare shi ya kai muridi an tafhafa kai bincike wata bahasa wato bincike fizika shi ne fahim kenan ko wata bahasa kai bincike dai an shehin murabbi da shehin da zai tarbiyyar ka likai ta kuna min ahadin huda wal qurb dan ka zamo cikin ma'abota shiriya da kusanci likaunihi dan kasancewar shi wannan shehin da zaka nema ya zamo kasancewar ya zamo kabiran biha masani da irin ita tarbiyyar batin nan ai bi qawaidi tarbiyyar masani ne da ka'idodin tarbiyyar likaunihi aliman bi turiki bil iqamati domin kasancewarsa masani ne da tafarku na daidaito allati huwa filu wannan da take sadar da bawa zuwa ga muradin allura abin nufi da kabir kabir tarihi kabiri wanda ya san ka'idojin tarbiyya wanda da yawa wasu an kaddamar da su da kadimin mutsalaki saboda wata hidima da suka yi saboda aka sai a ba su takadimi wannan takadimi da aka ba su iyakar mujarradin kaddamar da kai takadimi mutlaki wannan bai da wato baya baka dama ka je ka kafa zawiya kai ma ka zamo shi mai tarbiya mujarradin takadimi kawai ana neman ka ka zamo masani da ka'idodin tarbiyya da haka ne sai aka samu shugabai masu tarbiya an fahimta da an zo an ce za ka yi tarbiyya shikenan ana sa ka shikenan da karo ya ce yo al'amarin shi Allah ba ba awwal bane ba akhir bane ba zahir bane ba batin bane to ai kaza kaza kaza kaza ne sai maka tarbiyya ya ce yake nan haka abin da ke da yake nan ne ka to sai mutum ya zama yana wasuwaki abun ba zai kama shi kuma maimakon mutum ya zama ya kusanci Allah ya ƙara tsoron Allah a sai kaga aka sun haka sai kaga wai da farko sai wai girman kai wai su yanzu wai na musamman ne a cikin mutane su ba wai daidai suke da kaga gaba ɗaya hanyar Allah an bar ta gaba ɗaya sai mutum ya fara jin wai shi na daban ne shi yana da wani ilimi da kuwa da ba su da shi sai ka zo cikin wanda suke alaƙa da harkar mutanen Allah ba su da ita sai ka zo cikin kana wani cika wai kai abun ka wannan a tunaninka wannan wai shine cinyewa ko wannan wai shine wannan wannan duk shirme ne da shi da jagaliyanci da ɗan ya ba yi da maraba da wanda amma menene tushe abun shine an sami shehin da yake bai san ka'idar tarbiyya ai wanda ya san ka'idar tarbiyya zai gaya maka istiqama daidaito kan sallah kan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam samun daidaito kan duk wasu abubuwa da suke da shari'a zai tsora ka a kan su ne in ka ga an maka uzuri ka bar waɗannan abubuwan to sai hankalinka ba a tare da su wannan ka hau ka shigo ba ruwan kwana da ma shari'a ta ɗauke ba alƙalami an ɗauke wa mutum ba alƙalami mai bacci ya ci ya farka mahaukaci ya ci ya warke da kuma ƙaramin yaro har sai ya isa girma. To da haka to ka shiga cikin wannan shari'a ta ɗauke wa ka shi kai ba ina da shi amma lafiyar ka kalau ka san ka cika sha ka san yunwa ka san samu ka san rashi ka san yanzu nan rigimar ɗan daba ta tashi ka kaure da gudu kuma wai ka ce wai kai ka yi hukumi kuma kunan komai ɗaya ne a gurma ka zama abu an fahimta to na farko ya zama masali da ƙa'idodin tarbiyya tana da ƙa'idoji wanda ake yin sannan masani ga sanin tafarku na istiqama an ce tafarki istiqama shine yin addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ake ce istiqama ya zama duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kana kokarin kwatantawa to wannan shine zaka zama mustaqimi a cikin tafiya musulmi mustaqim sallah ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah alaihi salatu wassalam haka da yaje hajji ya ce ku zu anni manasikakum ku riƙi ibadin hajjin ku daga kuna ku kalle ni ku ga yadda nake kula a sallar da yana cewa da sabai taqaddamu taqaddamu fa'tamu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum au kama qala zanzu ku gabato ku yi koyi da ni wanda suke bayan ku su kuma su koyi da ku saboda haka istiqama kenan ya zama shi malamin masanin istiqama to kenan ana neman mai a karkashin nan a ka'idar tarbiyya lalle lalle a ka'idar tarbiyya ana buƙatar shehi murabbi ya zamo wato yana da shehi murabbi ya zamo yana da ilimin shari'a an bayyana wanda zai tarbiyya zama yana da ilimin shari'a idan ba haka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya maka baiwa ana samun wato hanyar saduwa da Allah ta hannunka amma ba ka da ilimin shari'a to ka a cikin almajiranka inda wanda Allah ya baiwa ta ilimin rusul wannan su ahalari su su arba'una hadisi su su risala da sauransu a cikin almajiran naka da suka karbi wato haƙa'iƙal jazbi a hannunka to ka samu wani kuma ka ce duk almajiran nan naka su dinga zama gurin da suna karatu na ilimin in kai baka da ilimin amma kuma Allah ya ba baiwa ana samun saduwa da hanyar Allah in ba haka ba ka ce to ku je gurin wani ku je ku dinga karatu ka haɗa su da wani mutumin kirki da za ki ilimin shari'a a gurinsa an fahimta saboda haka haka shehu radiyallahu anhu ya faɗa yace kamar ku zo ku riki adabar suluki a hannuna kamar yadda kuka riki haƙa'iƙan tasiri yadda kuka zo kuka yi tarbiyya a gurina to ko ku dawo ku ci gaba da karatuttuka irin wannan don in ba karatuka irin wannan ilimin usul to wancan abin zama yake zindikanci mutum sai ya koma wasuwasi sai ya koma kuma yana ta wasu tunane-tunane sai zuciyarsa ta shari'a masa abu kawai sai ya ce waye ne sai ya je ya aikata sai ya ci kuɗin wannan sai ya je ya rigima da wannan ya ranto kuɗin wannan ya ranto sai ka ga ya zama dan damfara an ji wannan ya bi saboda biyewa warishin da saboda bai da wannan ilimin na shari'a da zai masa da zai masa wato zai karfafe shi a tafiya to sai ce a allati tuwassu wa subulul waqama allati qama allati tufassu sannan masani ne da kuma tafarku wato waɗanda suke na halaka wanda suke raba mutum da Allah ya san abin da in mutum ya ji wannan ɗabi'ar ba zai kai lafiya ba zai dinga gaya muku ce ba ku ba da'awa ba ku ba inkari wannan jin su hanya ce ta halaka mene da'awa ka dinga cewa kai walin ko yau mukami ka rage ko kayi mafarki da annabi da kuma ƙarya nake ba kai ba da'awa kenan ko na yi kaza ko an ce min kaza ina bacci aka ce min yi kaza ne ko na ga kaza ko an ga kaza mutum ya ya ya ganar wa idansa abin da bai gani ba ko ya ziyar wa kunnensa abin da bai ji ba ƙarya ke saboda haka to irin waɗannan za ka ga shehi marabbi yana gaya maka cewa ku kula da kakka yadda da da'awa kakka yadda da girman kai kakka yadda da ganin kanka a cikin al'amari ko ibada ce kai ka dinga yin shuhudul minna menene shuhudul minna ka dinga ganin wannan ibada da ne fa baiwa ce Allah ya mun dai ba sallah azuwa ce ka tashi kai ta a cikin gari ba to baiwa ce Allah ya yi maka a daidai wannan lokacin da kai ka tashi kai sallah azuba karshe wani yana san a bari shi kuma ya rataye ganga a wuyan yana ta bugawa shi kuma kuma da kai da kai sallah azuba da shi da yake can bari da yake kada gangar duk bayin Allah ne in ya ga dama sai ya mai da kai can shi ya mai da shi na ba ruwan gana shi ne wa alau anna Allah ya kulu bainal mar'i wa qalbi ku sani Allah tabaraka wa ta'ala yakan tsare tsakanin mutum da zuciyarsa yanzu nan sai Allah ya jiya lamari ba ruwan sa ya faru ma ya shawo ma sha'a da kake ji ana cewa to Allah abin da yake aikata kenan ma sha'a abin da ya da'aba shi yake ko ba a la yusalu amma yasalu wa mushariya to sai ga maka yace ko aiki kai na alheri ko sallah ka danga ko kan shari'a to kakka yadda zuciyarka ta ruɗe ka da cewa kai wani na mutumin kirki ne ko kuma kai wani na musamman ne ko kai ka fituwa ne shine abin da malam bi alali yake gaya maka alali yace waru yatul waru yatul fadli alal ghairi daga cikin abubuwan da aka haramtawa bayan shi hankali shine ganin kaji wani ganin kaji wani kada taba ganin kaji wani ka san me mako maka ne innabal amru bil qawati lamari ana aiki da shi ne da akiba yaya al'amarin ka zai koma eh shi ne abin da ake aiki da shi lokacin da sai na Umar Allah ya kara mishi yadda lokacin da ya taso yin kisa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ke karshen sa ga yadda Allah ya rubuta a karshen sa a wannan lokacin me ake mai kallo me arziki ake mai kallo tare da aikin da ya zo yi amma saboda akiba to da haka wal akibatu huwa lil muttaqin da haka zai gaya maka cewa ba a rubu da aiki rubuwa da aiki shi ake cewa uzur wannan ya fi duk zunubi ma ya ce ba dan kuna zunubi ba da na ji muku tsoron abin da ke ya fi zunubi ya ce shi ne al'ujubu jiji da kai fassarar da ake yi a ce muku jiji da kai kada su mutum yana kasuwa yana a'a wannan kibirki girman kai shi ujubu a cikin mutanen Allah ake samun sa ba a samun sa mutanen maza shi ujubu inda kaga mutumin kirki ana ake samun ujubu zai ujubu shine ta'awa da ibada da nagarta kirki da kake yi kana yin wani kirki kana yin wani salati kana yin wani abu shike nan sai zuciya ka tafi mu gaya maka ai kai sai ana sahibul salati ne ana ce maka sahibul salati saboda da latin da wane ne da wane ne sai wannan ya rufe ka sai ka dinka jin kai na daban ne kai ka fushuwa ne kai ku ne masoya annabi zalzala ku ne yan gaba gaba wannan sai ya dauki mutum sai da awa sai inkari kuma wanda yake Allah ya mai baiwan kana musu ƙarya ne ku ku ne dai ku ne to wannan durkul hamatu kenan hanyar da mutum ba zai kai ba to shehi masanin tafiya zai dinga gaya maka ka kiyaye waɗannan abubuwa wa khadiran bi awalil irda'i wal fiqani sannan shehin zaka samu gani masani ne da lokacin da za a shayar da kai da lokacin da za a yayi ka an bayyana amma na yanzu shi bai san san da za a shayar da kai bai san san da za a yayi ka ba da haka ba ruwan sanan kana ɗan jariri wata ɗaya da haihuwa shi kenan ba abin da ya zai tura masu yanzu kaga ko ka tura jariri ko dan wata ɗaya da haihuwa kaga ka halaka da haka kana dan farkon abin nan tafiya shi kenan zai fara jijibo maka maganganu zai fara ɗauko maka abubuwan da dan su sai kai wani kai wani ƙarfi da in ba haka ba to shine yake ga an rasa mutum sai mutum ya hauka saboda ne bai san lokacin shayarwa ba bai san lokacin yayewa ba bi kaunihi na ga shi wato shi kasancewarsa mai amfanarwa wali atba'ihi nasihan kuma dan kasancewarsa mai nasiha ga mabiyansa ai kasiran nusi ai mai yawan nasiha ne nasiha shine nufin mutum da alheri wai walibu fi ma yusulihu ikwanahu kuma yana yin wato yana yin mubalaga yana isa mutuka cikin duk abin da zai zamo jara ne ga ɗan uwansa wala ta akudu billahi la matalahi ba za ka taɓa samu shehi kamili zanjin mai zargi yana da haka ba kowaye ka zai gaya ma gaskiya ruwanka ka ɗauka ruwanka ka ka ɗauka ko ba ka yi baya tsoro an fahimta yauwa shi ne na ce gaya muku wani da aka yi shanan wani lokaci tun ba a yi ba aka yi wata azaba ta wani ta wata gwamnati sau da kan ka zubar da shara a titi a yi ma dutsen siya ko in ka sha ko a mota in ka sha ka sa abu a mota kullu motoci duk da kwano a komai a zuba sannan wani shugaba ai ba hari ne ba ba lokacin ba har wancan saboda haka shi ne in ba sai ka sai ka sa mota yana da kwallo ana duka menene menene shikenan shi kenan sai shi ma da ido aka fito da ƙasar gidansa sai da aka aka fito da shi sai wani yaro shi irin wannan jami'an gwamnati na wannan lokacin masu dokar wannan shi ne yanzu wannan ƙasar wa ya fito da ita aka ce malam wani ya ce ya kira shi aka zo ana zaune mu yi da ana zaune da shi shi aka zo aka ce ai wani ne shi da hankalin mu ne shi ya fi taki ana ganin ga ga baɗashinsa saboda haka ya ce ki fita ne ba ku haka ne yana zuwa sai ta yi algaba kuma malam wannan kasar da zan fito da ita kai ka sa a fito da ita sai ce ni ne sai ce ba ka tsoron a wulakanta ba sai ce kai ne ba kai ka wulakanta ba haka ya gaya maka a lokacin gani ake wannan ba wanda ya zama ga ka tsaya gaban su ma karkarwa za ka yi saboda kamar zabaniyawan duniya ne ya nuna ya ce kai dai baka isa ka wulakanta ai kuwa ba yadda aka yi sai ka ba sai ba komai aka rauka Allah za a fashi karshe ne zai sa ma zai mazu ba abin da ya ba saboda ya san iskar banza ce ba abin da zai yi bai isa ya mai abin da Allah bai mai bai isa ba to za bayan Allah mutamakki ne muke ganin wanda mun shi da ayar gosu radiyallahu anhu wasu har suke ganin bidan sa wanda suke jahilai wa san menene kowa yin kai zai laku su yi ma hanci ya gaya wa gaskiya an baka je ba a rashin gaskiya da shi ba zai yi ba kowa yin kai ba za ka haɗa kai da shi kai rashin gaskiya ba ba ka isa ba wallahi zai fito kuma ya faɗi gaskiya komai tashinta kuma gaskiya ce ba wani shakka ko gwamnati ce ko wai baɗashar gwamnati zai gaya masa gaskiya a lokacin da suke baɗashar yawa ubasan sannan yawa zanata akan ishu ɗin sarautar kano ko gaya masa magana cewa ka bari ka ka ka rugiza mana gari kaza wallahi ba za mu bari ka lalata mana kano ba za mu yanka ba me garin gaban ka da sarautar kano an naɗa sarki ka ce waje ina gani maganar nan da ya wace kwana biyu ba aka tafi sarki da yana daure an nada shi amma bai sai da gidan sarauta ba duk an zuba jami'an tsaro yana fitowa a kawo yi wannan magana to in ka ji tsoron Allah ko ba zai je ya je ne maka saboda haka ce wani akan zargin mai zargi akan sha'anin Allah baya sau saboda haka za su faɗi gaskiya komai ɗacinta ko me zai faru ya faru to wala ta akulu fillahi don wata la'in yuzakkirun nasi zaka samu duk inda shehi yake kabiri mai nasiha yana tunatar da wanda ya manta wa yunabbihul gafila yana fadakar da nan dugon ya dauke ko gafilan yana fadakar da rafkananne wa yu'allimul jahila sannan yana sanar da wanda bai sani ba wa yunshidul kasila yana sanyawa wanda yake da kasala yana sa mai karkashi وينصه المذنب يلي والمذنب نسيا تفريحا كرور دامي نسيا أما برفق دا توت ساوا ولين دا توت ساوا تلك لا إن يك أيدري وانا أبو كلا دا أجي بعدي دي بني أقار همة أدينا كذا أدينا بجي أدينا كسالة أدينا تاجي أنا أسبا in mutum ba baya tashi yana asuba in ba yana zama da mutum ciki ne shi ya yaudare kansa wannan maganar za a yi ta kwakwata ma ita billahi azim sai ka ji cewa asuban nan fa dole sai ba an fita har sai ta zama sallar farilla kai abun ka ba a duba ana nan sai an goma shi kuma kiyamul laili ana duk mutumin da baya tashi kiyamul laili kana neman a tararre to ka same shi ba zai tashi karshen dare na kula ko da raka ji ba kai za a yi in dai sai murabbi kamili ne zai ta kwakwata sallah kwakwalwarka da wannan har sai ka ji to zuciyarka ta ta kama abin da ya zama ba jiki sai kana tashi kana yi kuma da ba haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama bi ashari ayatin lam yuktab min al-ghadiyya wanda ji yake tashi da daddare ya tsaya da aya goma za a rubuta shi kira kana ne to wa muhimmul mukhalafa ya kenan wanda baya tashi da wannan shi kuma za a rubuta shi kira kana to za a yi ta kwankwasa wato kwakwalwarka da tunanin da kullum an zauna shi ne in mutum ya zauna ya ji kamar da shi ake in ka zauna gaban bayan Allah suna wannan kwankwasar suna wannan kwankwasar in ka bayi sai ka ga ko ganin da yake yi dama ba ka tashi kwana biyu ba ka ayo ba ka je asuwa ayo to wannan sai ya dinga sa ka dinga gani ko ma yana ganin ka to a hankali a hankali ka ga maganar tana shiga jikin tana shiga jikin ka sai ka ga ba ashe da da kake gani iya sallolin farilla in suka samu adalci shine gaya to sai ka zo nan sai ya ce maka ma ta lubu a babaka abinda kake nema yana gaban ka sai ya fara janka a hankali yana nuna maka ka tashi ko da raka'a biyu ce kai da dare kai ko shafa'i da wuturi ne ka dinga bari sai karshen dare da daga nan sai ka dinga gani to ai shikenan ya gaya dai in mun zo shafa'i da wuturi ai shikenan bari mu tashi mu dinga yi kana yin nan kuma sai ka jira gaya maka cewa mutum ya samu ya dinga bayan shafa'i da wuturi nan ya samu ya dinga ƙara ko da raka'a hudu ce su zama bakwai a hankali har sai ya kai ka raka'a sha uku ana nan kuma ya kaji yana gaya maka cewa mutum ya samu ya dinga karanta hizbi kaza na Qur'ani ya karanta sannan kuma wasu aurade na bayin Allah ya zuban su da Allah suka same shi daga alara Muhammadiya sai a ce mutum ya dinga samu bayan asuban nan duk rijima ka karanta abu kaza duk rijima to ba shi ne ko shayar da kai din a hankali ana baka magunguna ana baka magunguna kana nan kai ma kana kaiwa suna kallon karo suke nan sai an yaye ka wani tashi ka koma guri kaza ka je ka zauna mun baka kaza mun kaddamar da kai ta biyu musulunci mun ma kaza ga ijaza ta kaza ga ijaza ta kaza kai ma ana maka ana maka nuni ka je ka ga wasu zuwa ga Allah da kana muridi yanzu kuma ka koma muradi da kai kake riba kai kuma yanzu kai ake riba ina tafiya ba ba wani abu ba amma yanzu gaba ɗaya ciwa ciwa ta riga ta har tafiyar ciwo rai na tsuwar da ya faɗa duk talaka sabiquna wal kadibuna fi hadal maidani masu gaskiya da masu ƙarya duk sun zo fagen nan sun zo sun tattare mutum daga ya ɗan tashi da ɗan abinsa ya ɗan shi ke ya ɗan fara shayi da buta sai kawai ɗan shayi buta ya kuma rawani shi ke nan wai shi ma wai shehi daga kan shayi ana ɗan zuwa a ɗan yiwa ne a ɗan yiwa kawai shi ke nan ana yin shayi a buta shi ke nan wai shi ma ya zama ya zama wai ya zama shehi saboda ya ƙware da gama shayi da yiwa ne masu ƙarya da masu gaskiya duk sun go kowanne yana cewa shi ne a zo a shirya. To, sai ga mutum yanzu ruhul adabin nan na cewar da bai taɓa biya shi daga farko a ƙarshe ya sauke da bai taɓa yi wai kuma shi wai wai ce saboda haka ku kuma da kuka zauna kuna bibiya wa'annan wai duk nan kafirai ne sunan duk ba a gama ba ku gama samun tauhidi ba ku mahajjubai ne duk idan ku kwanta ce a ciki saboda haka duk shi ne muke wahalar da kanku wannan duk wahalar ce ake saboda shi bai iya ba sai ta tsukan abin bai iya ba ba zai iya gara zai nuna duk ba sai an yi ba a yi soyayya kawai a yi mahabba muna wajen wani maulidi na shu'abul mutum da wani wani yana wa'azi yana a mai da hankali gurin karatu kuma muna cewa a yi soyayya kawai ba wani karatu ka ji ba duk abin da ya faɗa suna mai da ba ba za zuwa za ki karatu kawai a yi soyayya eh a ce a yi ka sallah ai waya kawai a yi soyayya ba wata magana wannan duk mutum ya bar da ka zo karaɓo hanyar mutanen Allah da irin wannan tsarin da shi na takarka to gwanda ka tafi sabon gari ka je kai har ka tafi sabon gari can ka je ka ka je kai ka tabbatar sako kake da ka zo wai kana sako kuma kana kokarin daurewa sabon jiki kana cewa ai daidai kake sabon daidai ne halatta haram wannan kafirci wanda yake sako yake ganin sako yake yi kaga yana shirin tuba ke amma kuma kai yi kake kana ganin halal kake aikatawa shi ko halatta abinda Allah ya haramta kafirci haramta abinda Allah ya halatta ka kafirci wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhiba menene la yakuluna ko la yakuluna kake halal wa Na'am. To shi ne. To sai shi yace kamila walilin ko bilkala wa talwihan ala tariqil umum fil mala. Idan kowa zai yi nasiha a cikin dawa to zai dinga dan yin walƙiya ne. Ko da an zo an gaya mai an ce kai ne kai abu kaza. To in a cikin dawa ne ba zai kama sunan kai kwana ya akai kai kai. Kai kaza an ba wani kuma cikin haka ba zai kama sunan ka ba. sai dinga jira me yasa mutane ce eh me yasa mutane ce abu kaza da kansu sai kai ta gudu in ka san kai kai in ba kai ta abu sai ma na gurin sun gane eh kuri ta kama ana ana to me yasa wa ake yin kaza ake yin abu kaza bai kamata a daina kaza a daina kaza a daina kaza to haka shugaba yake alaihi salatu wassalam aka zo aka ce maza ai mutanen barira na Aisha ta ce za ta ce barira za ta ba da ukiya tara amma wallai ci na ta ne da aka je sai mutanen suka ce a'a ta ciya dai amma su ne da wallai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da barira ta dawo manzo Allah yana nan sai take mai da Aisha wai sun yadda ki ji na amma su ne maula waliyai na yadda ce barira su maula su su ba maula su Aisha ba sai manzo Allah ya ce ya faru sai ta gaya masa ahalin barira ne suka rubuta mata mukataba za su yanta ta amma ta ba da dukiya tara shine nace zan biya amma ni ne ni ce zan zama wallai tun da za ka kaddara barira ta rasu duk abin da take da shi ni zan gada shine ma'anar wallai to wai sun ki yadda sun ce wai sai dai ya zama su ne suke da wallai sai manzo Allah ce istariha wa a'tiha wa sharqi lahumul wala fa innamal wala'u liman ataka ki siye ta ki ɗanta ta ki ce ɗaya kin yarda su ne da wallaici ai wal an taɓa haka wallaici ai na wanda ya ɗanci ne in suna son wallaicin ta fi ɗanta ta mana ya wanda ya siye ta ya biya ya yi ɗanta ta kuma sannan su ƙwace mai wallaici ana yin aka tafiya haka haka ana yi maza Allah yake a fita zai zai yi magana aka aka karo mutane maza ce ma balu aqwamin yashtaru ila shurutan laysa fi kitabillahi wala fi sunnati rasuli aw kama qala me halin mutane kaga bai ce tsuwana ba kuma ya san su ya san tsuwaye ake matsalan da me halin mutane ne suke sharɗanta sharɗan da babu su a littafin Allah babu su a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sharɗin da duk aka sharɗanta shi babu shi a littafin Allah babu shi a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to fa ba'ilu wannan sharɗin ƙarya ne wa in kana da hadisi ko da ya kai sharadi 100 duk ƙarya ne sai da haka manzo Allah sallallahu ya bata wannan to a babu sai da ta hadisin ma balu aqwamin me halin mutane ne bai ce suwana ba to in a cikin jama'a ne zaka za ku je ba zai kama sunan sai ce me yasa kai ne sai dai in kai da shi wani ya kuka ya kai haka wani ai kaza kaza bai kamata ba irin abu kaza ai kun mutu kaza dai hikima da nasiya sai ka ji abu ne kai da za a yi maka faɗa kuma sai kaga an baka wani girma da wani mara wani matsayin ku ai ya wuta ka ku da kuke nagartattu mukamu ku matsayin ku kaza kaza ka kuma kawai ka ji da ita ita nan tana ta a bata girma kawai kuma ka ji wani jigire sai ka ji duk tsoron nan da kake za a yi ma faɗa ba sai ka ji ya ta to hikima ce ta bayan Allah to ban ka samu shehi irin wannan ina tabbatar maka to ƙaryar dare da rana a ce an an wani ya zo ya shiga tsakani ya ya raba da yayi kaddara a zo a ce an ka maka wani zance ko wani waye da waye da waye wannan duk in an samu kari dike haka haka wanda kawai ana wasa ana dariya da shiri da mun dai ana tsalle tsalle ana ta sha'ani ko wannan ai kaga abun yayi kama da yayi kama da dike ko kaga ni to kamil wa min sifati daga sifofinsa an yakuna kamil sirfani ya zama mai cikakken sanin Allah جامع المؤمنين الشريعة والطريقة والحقيقة كاجي ilimin nan ya tara ilimin shari'a ya san sallah kaf ciki da bai ya san tsarki ciki da bai ya san dukkan waɗannan abubuwa na arkanul islam azumi da waye ba da hukunce hukuncen su na larura ya sani sannan wattariƙa ya san ilimin ɗariƙa ilimin ɗariƙa daban ilimin shari'a daban ilimin hakika daban an fahimta sai dai dukkaninsu maɓuɓɓugarsu ilimin shari'a shi ne maɓuɓɓugarsu don haka ilimin ɗariƙa menene a cikin ɗariƙa menene ya sharaɗan ce yake shi ne ilimin ɗariƙa me ya sharaɗan ɗariƙa ɗin nan akwai na kamala guda ashirin akwai na inganci ko guda ashirin sharaɗan nan guda arba'in a cikin sharaɗan ingancin akwai wanda suke ko guda bakwai ne ko wanda suke in ma za ka bada ɗari kan baka faɗi zo kai ma muƙaddamin ba ya sa'a ba sai sai sai sai ka tafi ba ba shi wanda za ka ba ɗin an fahimta yawwa irin su ba a haɗa su da kowace ɗariƙa ba a ziyara wani wali mai rai ko sai wanda yake cikin ɗariƙa an an karɓa ba a daina a mutuwa waɗannan uku wajibi ka faɗe su lokacin da za ka bada sannan biyayya iyaye yin sallah in ta lokaci yayi ko me ake a bari sannan da yayi iyaye sannan rage shan taba ka ji guda bakwai to ana so wa'ancan uku in baka faɗe su wani aka shi ne aka ce ko kaddamacin naka shi ma ya samu matsala ko kai ma ya amma da dalili ne kai kanka muqaddam yawwa to sannan sai ka lissafo kuma wa'annan wa'annan su kuma suwa mu'akkadai ne wajen faɗa su an fahimta to to to ilimin ɗariƙa kenan sannan me ya sharaɗan da wato me ya ladaban muridi tare da ɗan uwan shi muridi me ya ladaban kai muridi tare da wato shehinka da kuma sauran shehu ne wanda ba ba su ne shehu ba ya ladabinka da da su ilimin ɗariƙa ce to kuma ya zama ya san ilimin haƙiƙa wannan ilimin na haƙiƙa ilimin kaɗai ta Allah ce in ka san ilimin hakika ilimin kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma ya zama yana da ilimi hatta la yuhawwid ikhwanahu fi ma ashkala alayhi ila ghayri har ya zama ba zai buƙatar da almajiransa cikin abin da ya rikice musu zuwa wani tsawa in yana da wannan ilimin guda uku to duk abin da ya rikice wa almajiransa bai da buƙatar ya tura su gun wani amma ba idan aka samu tasbaro to fa in mas'ala da ta zo ne ka ce to ku je gurin malam wani ku je gurin malam wani ku je gurin malam wani to in ba a sa'a ba shi ko wannan malam wani idan babu aski a tattare da shi ƙarshe kuma sai a dinga samun matsala abin da kake kunna musu na ce shi kuma yana warware musu sai su ji sun zo suna karatun shi wani iyalan ya sani sai su ji abin da suka yi sani a gunsa shi ko yana ta cewa ba ƙarya ne nan kaza ba shi ne ba da kaga wannan sai zama matsala kaga in san samu a ce kai kake da ilimin shari'a kake da nazari kake da ra'ayi su karbi komai a gun kamar yadda maulan bishu bara yake faɗa jallawa kamar yadda kuka rike a ka'idar su yi a ka'idar su da abun ku dawo karba da ba su yi shine wannan ilimi na darusu ilimin shari'a sai yace wa min sifati aidan an yakuna imaman daga sifofin sa ya zamo jagora yi kuta da bihi da za a koyi da shi fi hada sha'ani a wannan sha'ani wa illa ya kun jami'an limama ba idan shehi bai tattara wannan sifofin da aka faɗa ba bal shi ma ya dubin nasa ilaihi bari dai cikin abin da yake kiran mutane zuwa gare shi ba lagal gaya ka ya isa mutuka ala ɗari ittaƙiƙi wa jirayati afsa tufa ta oke to in lam yakun jami'an limama ko da dai bai tattara waɗannan abubuwan da suka shuɗe duka ya tsara su kowanne ya cika da su ba bal bari dai shi ma ya dubin nasa ilaihi cikin abin da ya kira mutane zuwa gare shi ba la galgaya ya isa mutuka ala tariki taki wanda rai ta hanyar tabbatarwa da kuma sani wa min sifati daga sifar sa an ya kuna sala ne zama mana garci shi ma baina huwa baina Allah tsakaninsa da Allah wa baina huwa baina nafsi da tsakaninsa da tsakanin kansa wa baina huwa baina abna'i jinsi da tsakaninsa da tsakanin jama'ar garin mutumin kirki wa min huna ta'ala daga nan ne zaka sarra a fata sheki wato tausasawar shehi wa rahmati da rahamarsa wa kamalu nufi da kamalar wato nasihansa wa nasihi da amfanin sa lil muridi ga muridi wato sanan ne za a gane irin yadda shi radiyallahu anhu yake kauna muridi me yasa faqad arshadahu ila subat shehi kali shi radiyallahu anhu ne hada ka kai abota sai yake ka abota shehi kali allazi kamulat fi tilka sifat al-khams wanda subobin nan guda biyar suka tsaka a cikin sa وهي سورة كبيرا ناصحا كامل إرفان إماما صالحا فلا شك باكو كنتو أن صحبة الكامل أين الكمال أبو تر كامل شين أين الكمال من تحقق بحالة لم يقل منها حاضروه wanda duk ya tahakkuki da wani hali masu zuwa gun sa wallahi kaga halin ya tsare a cikin shi kaga da idan mutum ya ce hakkuki da soyayya maza da wallahi masu zama da shi sai kaga suwa sai ka ga asarin kaunar annabi gazara ta yi tasiri a tattare da idan mutum ya ta haƙƙuƙi a sallah baya wasa da sallah ta farilla da wani wallahi masu zuwa gurbin kuma haka zaka sani in ya ta haƙƙuƙi da da da da da da shauran al'amura na addini ba duk abin da ya ta haƙƙuƙi da shi masu zuwa gurbin ba za su hukunta daga wannan abin ba man ta haƙƙaɗa bi halatin lam yakhlu min ha haduru wanda duk yake haku iyaka hali masu zuwa gunsa ba za su hukunta daga wannan ɗabi'ar ba in ka ga to ne dai hashiya yau wanda ba a rasa na ko shikenan amma wanda suka rayu sai ka gan su asarin sa yana fita ta cikin su abin da yake da shi sai ka ga kuma suna suna kwaikwaitawa da haka idan ba kai ta haƙuƙi da hali ba to ko kana gaya wa mutane ba jin ka kawai za su dinga yi ba za su ɗauka ba ba za su ji abin da kake ba ba za su ɗauka ba ba za su yi aiki da shi ba saboda kai ma ba kai aiki da shi ba kai ma ba kai ta haƙuƙi da da al'amarin saboda haka kawai abin ba zai dinga kama su ba da haka amma in zantanka da bazi take fita ne dinga shiga zuciyar su kuma to shi yasa zaka ga wasu da yawa ana ta abun ana ta fafutuka shi abun ba siyasa bane ba kuma ci da karfi bane ba kuma jalazumin ya jami'u ne zaka ci taro wanda za su yi maka biyayya da waye ba ba wanda in ka ba ba wanda zai zo maka da wannan wai wai ma biyayya ka sa shi ka ce yi ya bari ta ya bauta ne da ya jami'u wala ba ba wanda in ka kira to ka kira dai wanda za ku zo ku yi harkar business ɗinku da su da su wannan da ya jami'u ne ka kira su amma dai ba wai harka Allah mutumin da zai zo ya karbi shari'a a gun ka yi aiki da ita da waye kana malam ai ba ina ruwanka da to in bai zo ba ina ruwanka waye yake dole sai ya zo ya karbi shari'a kai ka shirya da kanka ba an fahimta ka ce dole malam wani shi ma yana da wulde yana da almajirai kai wata karfin tsiya sai ka gano ka dinga ba ku zuwa makaranta an mun buɗe makaranta ta ba ku zuwa ku dinga zuwa makaranta ka taro wa'annan su zo su zai wa'annan su zille ka taro wa'annan ruwa ya saka dole ne ilimin da kai aiki da shi kai iya kanka ta yi iya kanka kawai ake so ka gyara to ka gyara kanka wawalle kuma ka gyara wasu to shi ne sai sai a wala shakka wala shakka na sunnat al-kamil ayn al-kamal fi aghlab al-ahwal kama qala shaykhuna ahmad bin muhammad al-aqar radiyallahu anhu bi qawli bi wasiyatihi kamar da shaykhul aqar ya faɗa yana khallil hazala wal hazili la tasbila bi safili wa qimil shaykh al-kamili wa bin zarabi basili labud da an talwa su ko kallil hadara ka bar wasa wal hadidi wasa ma ka bar shi karbi da shi la tasira bi sabi kakka kakka kaskanta da kaskanta ce kakka yadda kaskanta ce kaskanta wa qadimul shaykhin kamili kai hidima ga shaykhin kamili fabulu daraji bi basi ai dan zaki zaki yawa kai hidima ga shaykhin kamili dan zaki zaki dan kamili shi ma kamili labudda an talwasiri ba makawa za ka samu kai ma in dai kai hidima da zai kaji ba makawa za ka samu fa in lam tajidu kamila sifati kun ba ku samu wanda ya suka wadannan so ba ka yanko musu idan da yau to kun ku bi giri da ka kawai yawo kun ba ku samu kun ku da ku bi giri shi ke nan kaje kai ta salatin annabi sallallahu alaihi salati sai shi da kai ka sadu da bukari yawwa sai sadu da kai da shehin kami kana nan dai kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam za ka sadu da shehin kami an bari in ta ha adabul mu'amala ladaban mu'amala da kyau ya faɗa daga farko zuwa nan ya ƙare wanda aka sai kuma adabul da cikin da sheki wal muridi ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أمرك والفاتح لما سبقنا ولا إلى ذلك المستقيم وعلى آله وقدره من العظيم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أتانا فأتانا صلاة الفاتحة بسم الله